إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمين ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka بلوغ المرام من أدلة الأحكام ساتي ده قبات منكرا سي باب قتال الجاني وقتل المرتد كما من شكر شوانا بابي اليوم إن شاء الله زام تاشكا كتاب الحدود bangare wanda yake bayanin haddi babu haddi zani babi wanda yake karantar da mu haddi na mazinaci sai dai gabanin mu karanci wannan babi iya da kyau mu ƙara tunatar da junanmu kan al'amari na falalar wannan kwana guda goma wanda muke cikinsu na wannan wata na zulhijja kan mu manta yau muna biyar da shi hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da biyar ga watan bakwai miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu ba abin da ya mana saura a cikin wannan kwanuka masu ɗimbin albarka sai kwana guda biyar mazala sallallahu alaihi sallama na cewa ma min ayyamin al'amalu salih fihinna ahabbu ilaihi min hadhihi al-ayyam babu wani aiki nagari na kwarai wanda Allah maɗaukaki ya yi son shi yadda a yi shi a cikin wannan kwana guda goma na wannan wata zulhijja da farko sai zamanto ya dace idan mun yi sakaci a kwana biyar da suka yi huce to muna da sauran kwana biyar hallo a gabanmu na murski abin da muka yi sakaci a kan shi na ayyuka na alkhairi kama tun daga aiwatar da abin da Allah maɗaukaki ya farlanta mana musamman ma sallah a cikin jama'a ga wanda ya zamanto namiji ne kiyaye duk abin da ya zamanto farale ne na filoli su biyo baya domin sababi ne na Allah ya so bawa idan mutum ya aikata abin da Allah ya farlanta mishi kuma ya biyo baya da na filoli to wannan sababi ne na soyuwar shiga Allah maɗaukaki sabon da ya shahi azumi musamman ma kuma azumi na arafa zai kama rana ta juma'a insha Allah shi kuma an tambaye mazala sallallahu alaihi sallama game da wannan azumi na arafa ya ce ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata al-madiya wal qabila ina kyautata zato wajen Allah madaukaki ya kankara da zunuban shekarar da ta wuce kuma da shekarar da za ta zo nan gajiya ce ta kankarar zunubai na shekara biyu a kawai matsayin yini guda da za ka azumta sannan kuma da sauran al'amari na taimakon juna sadakoki ne taimakon marayu ne sadar da zumunta ne aikata dukkan wanda ya zamanto abin alkhairi ne to wannan mutum ya yi kokari ya samu wani babban kaso gabanin wannan ranaku su shuɗe sai mu koma kan karatun muqalal mu'allif rahimahullah kitabul hudud bangare wanda yake karantar da mu haddodi qala babu haddi zani babi wanda yake karantar da mu haddi na muzinaci menene haddi al'allama sheikh abdullahi bin abdurrahman al-bassam yayi bayani akan haddi ya faɗi maganganun malumai a kan wannan kala alhududu jam'u haddin haddodi dai jam'i ne na haddi wa aslul hadd al man' shi kuma asalin haddi shine hana wani abu shi yasa kake cewa hudud iyakoki ko na suna kange haƙƙin wani ya shiga wani na cikin wani wa huwa ma yahjuzu baina shay'aini shine abin da yake kangewa tsakanin abubuwa guda biyu fa mana'a ikhtilatuhuma sai ya hana cuduwarsu wa minhu ukhidha ma'na hadha kuma daga wannan haddi ne sai aka dauki ma'anar wannan haddi wa amma al-hudud istilahan game da haddodi yadda malaman suka faɗi fahiya uqubatun muqaddara shar'an hukubobi ne wanda Allah ya kaddara su a shar'ance litamna'a min al-wuqu domin ta hana abuwar wani sharri fi mithli martakaba aw martukiba min al-ma'asi gwalgwadan kwatamcin abinda za a aikata shi na saban Allah madaukaki ina wannan haddi shi zai hana a aikata abin da ya zama to sabo ne wal hududu thabitatun bil kitabi was sunna wa ijma'il ulama haddi dai abu ne tabbatacce daga alqur'ani mai girma da sunna mazala sallallahu alaihi wasallama ingantatta tsarkakakku wa ijma'il ulama da haduwar dukkan malamai na musulunci fil jumla a dunkule wa yaqtadhiha al-qiyas as-sahih kuma banda wannan ma ma'auni ko qiyasi ingantacce ya bibi ay hadd fa hiya jazaa'u liman tu liman tahakka asi sakamako ne na abinda mai sabo ya aikata min maharimillah ta'ala na abin da ya keta na alhurma ko kuma abiban da Allah madaukaki ya haramta wa hikmatuha at-tashri'iyya dan me Allah madaukaki ya shar'anta ayi haddi akwai hikima masu dimbin yawa laha hikamun jalila na wannan haddodi suna da hikimomi masu yawa masu girma wa ma'anin samiya da ma'anoni masu girma da badaukaka wa ahdafun karima kuma da munuha wanda suka zamanto kwararru na kwarai ba banza ba Allah maɗaukaki ya ɗora dokar yin haddi akwai hikimomi kalkashin wannan walida yambage iqamataha dalilin haka ya zamanto ya kamata a tsaye da wannan haddodi lida'i ta'dibi wa tathhir saboda neman ladabtaswa da tsarkakar da al'umma daga abeban da suka zamanto ba su da kyau walmu'alaja da kawo gyara na abeban da ya lalace lali garade at-tashaffi wal intiqam ba wai saboda munuha ba ta neman ceto ko kuma neman me yake da suna mai da martani a'a li tahsul al baraka wal maslaha ba dan komai ba saboda albarka ta samu kuma da nagartuwa a cikin al'umma su samu فهي نعمة من الله تعالى كبيرة على خلقه كنا حدو دي نعمة لنا الله مدوككي مجرمة أبسا حالتش ساباني عند يزو duk dokokin da turawa za su ɗauka makiya addini suna ɗauka ne akan abin da zai rogazar da shari'a ta musulunci mai hankali da ya yi ɗan tsokaci ya ga an ɗauki doka majalisar barke duniya ba ɗinkin duniya ba idan ta ɗauki doka to in kai la'akari za ka ga dokan wannan bayan sun yi dogon tunani ne akan wani hukunci na shari'a ta musulunci sai a warware shi kawo dokar da za ta hana wannan qala fa hiya lil hududi tuhratun min an ithm al ma'siyah a cikin haddodi akwai tsarkaka daga zunubin sabo wa kafaratun an iqabiha al ukhrawi kuma akwai kankarar zunubai game da ukuba da za a wa mutum ranar lahira idan ba a tsaida mai haddi ba wahiyar lahu wali ghairihi radi'atun wa zajiratun an lugu'i fil ma'asi da wanda aka wa haddi da wanda ba a wa ba abu ne wanda yake barazana da tsoratarsuwa da yin galgadi ga afkawa a cikin abubuwan da ya zamanto sabo ne idan kai ka san idan kai laihi kaza ga hukubar da za a ma a nan duniya to mai in dai kana da hankali za ka kiyaye wannan an ce barawo ne ka saci abin da ya zamanto iya da kima ya wuce rubun dinar za a yanke ma hannu baka saki ka saci abin da zai kai wannan kasa idan ka yi zina in muzina in mai aure ne bulale ka za a yi a jehe ka ba ka yi zina ba in saurayi ne ka san bulale ka za a yi amma bulala ɗari ba ka yi ba in amana ce ka ce in mene ne kai in kashewa kai in aka ka san za a kashe ka ba ka yi ba to sai zamanto wannan tsoratarsuwa ne da jan hankali da barazana ga wanda ya aikata da wani shi ba wahiya mani'atun wa hajizatun min intisharin shururi haddodi abubuwa ne wanda suke hanawa kangiya ne na yaduwar sharrori wal fasadi da banna fil arda a doron kasa duk kokarin da ake yi kuma ta dora wannan kaza ta yi wannan kaza ta yi wannan kaza wallahi da za su bi doka ta shari'a da sun huta dukkan wani ta'addanci da babu shi rubda ciki da dukiyar mutane da ba a yi ba munahuki da bai munahuci barawo da bai sata ba dan ta'adda da bai kisa ba da dai za a tsaye da dokokin Allah madaukaki kuma a nan tattalin arziki zai samu domin za a samu kwanciyar hankali babu cin amana kawai adalci ne zai yadu qala fa hiya amanun wa damanun lil jamhur ina haddi amanun ne kwanciyar hankali wa damanun garanti ne lil jamhur ga al'umma ala dima'ihim abisa jinanansu wa aradihim da mutuncinsu wa amwalihim da dukiyoyinsu da dukkan wannan inda ana haddi to da sun zama to garanti ne a al'umma babu zancen wani zub da jinin wani babu wani zance ya ci mutuncin wani domin ka san misali idan kawa mutum kazufin zina bulala tamanin za'ama ta ku ba ka saki kai ba saboda ka ci mutuncin shi ka san in kai raunana ka karye kashin hannun wani naka za a karya ba ka yi ba in ka zub da jinin wani naka za a zuda ba ka yi ba haka in ka saci dukiyar mutane ga abin da za a ma ba ka sata ba wa bi iqamatiha yasluhul kawn da tsaye da haddodi ne sararin duniya yake yake nagartuwa ya daidaito wa ta'murul ard kasa ta rayu ta habbaka wai sudul hudu wa sukun sai zamanto kwanciya hankali da lamani ya zamanto yayi shugabanci a cikin wannan wuri wa tatimmu ni'matu binin bi inqiami ahli shar inqima'i ahli shar wal fasad kuma da haka nan ne zai zamanto an hana an kange ma'abuta sharri da banna a doron ƙasa. sai a tauye su wabi tarkiha da barin haddodi ne wanda Allah madaukake shar'anta wal iyaz billah kuma Allah ya tsare mu da haka ne yantashiru sharru sharri yake yaduwa a doron kasa wa yaksurul fasad banna ta yawaita kuma halin da muke ciki a yanzu fa yahsulu min al fada'ih wal qaba'ih sai zamanto an samu fada'ih abeban kumya walkabahi da munanan ayyuka su bayyana ma'ahu ya kunu batun al'ar khairan khairan min zahriha sai zamanto idan haka nan ya abu to sai kasance cikin ƙasa shi ne mafi alkhairi da bayanta nan kama a ce mutum ya mutu abin ne shi shi ne mafi alkhairi ya zamanto ya rayu a doyon ƙasa a cikin lokurin da ya zamanto ba a tsaga haddi na Allah ولا شك أنها من حكمة الله تعالى ورحمته haddodi babu shakku cewa na daga hikima Allah madaukaki da rahma shi ga bayan shi wallahu azizul hakim kuma Allah madaukaki shi ne mabuwayi hakim mai kyawun hukunci a cikin abin da ya halitta ya shiranta wannan abin da malam ya bayani ne akan haddi gabanin shiga cikin wannan babi kuma la shakka bayani ne wanda ya zamanto gamsasshe قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله an samu wannan hadisi daga Abu Huraira da Zaid bin Khalid al-Juhani wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su yace lalle wani mutum wani sahabi min al-Arab mutumin da suka yi nisa daga sanin hukuncin Allah dokokin Allah saboda suna nesa da kusan wahayi ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zuwa manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi faƙala ya ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an shuduka Allah ina gama ka da Allah illa qadaita li bi kitabillah ba ce sai ka mun hukunci da littafin Allah ina neman ka kamar hukunci da alqur'ani matabbat ko da bai wadi ba haka nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya hukunci sai da littafin Allah madaukaki da abinda Allah madaukaki ya sanar da shi faƙal al'akharu wani daban sai ce wanda suka zo suna rigima tare da shi, wa huwa afqahu minhu, wannan nabiyin ya yi fahimta da ilimi ga na farko. Sai ce, Na'am, ya ce haka na ne, faƙaɗi baina na bi kitabillah, kama na alƙalanci, kama na hukumci tsakaninmu da littafin Allah, wa zalli kuma ka bani izini in fara magana. Wannan kuma na daga ladabi bai dace ba wani ya yi magana ba tare da umarnin musamman ma wajen hukuma ko alkalanci ka fara bayanin ka gabanin a ce ka yi. Kala kul, mazala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, to faɗi abin da za ka faɗi. Kala inna bini kana asifan ala haza fazana bin ra'ati. Ci wannan mutum ɗana ya kasance iya mai hidima a gida. leburan shi ne ma'aikaci ne a gidan shi sai ya yi zina da matar shi wa in ni ukhbirtu ni kuma an bani labari anna alab ni arrajma aka ce mun mutane suka ce mun ai wannan ɗana ka hukuncin shi shine a jehin shi faftadaitu min nan sai aka fahimta cewa idan aka yi zancen jiwa ɗan wannan nashi katangagge ne ya yi aure ya taɓa aure ko da ya saki mata faftadaitu minhu bi mi'at shatin wa walidatin sai na fanshe shi maimakon a jehimin shi sai na fanshe shi da tunkiya ko akuya ɗari da baiwa guda na bada a matsayin fansan shi fasa'altu ahlal ilmi sai na sake komawa na tambayi ma'abuta ilimi fa akhbiruni annama alabni jaldu mi'at jaldu mi'atin wa tagriba am sai na tambayi masu ilimi suka bani labari cewa a'a maimakon ajehi danka ko maimakon ka fanshe shi da tumkiya ko akuya ɗari da baiwa abinda haddin da ya kama a kan ɗanka shi ne a bulale shi bulala ɗari wata gari bu'am sannan kuma a hudda shi daga garin tsawon shekara guda a ja a sa shi kaso ko a hudda shi wata ƙasa daban ba nan ba inda yake ka can jahilai suka ba su fatawa ko cewa jehe shi za a yi sun yi fatawa ba tare da ilimi ba kuma suka kuskure yanzu ya tambayi masu ilimi suka sa shi kan hanya suka ce a'a abin da yake kan ɗanka shi ne a bulale shi a mai bulala ɗari sannan kuma a hudda shi daga ƙasar wa anna alam ra'ati hadar rajim suka ce kuma wannan matan wannan mutum ita jehe ta za a yi domin ta zamanto katangagga mai aure ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi sai ce wallazi nafsi biyadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi wane ne Allah madaukaki ko ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi tabbat ko wallahi sai na muku alƙalanci ko hukunci da littafin Allah madaukaki alwalidatu wal ghanamu raddun alai baiwa da kabada da awaki da ko tumaki ɗari da kabada mai da masu za a yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd mai sashe ne mai dama za a yi a wurin wa alabnika jaldu mi'a abin da yake kan ɗanka za a bulale shi bulala ɗari domin ya yi zina bai taɓa aure ba wa taghribu amin kuma a hudda shi daga garin waqdu ya unais ila imra'ati hadha kai kuma ya unais ka tashi kai jijjihi ya zuwa matan wannan mutum fa'in itarafat farjumuha idan ta tabbata lalle ta yi zina da shi ka jehe ta anan me yasa aka yi zancen jiwa saboda mene aka nemi yardarta ta yarda da cewa ta tabbata saboda babu shaida ko ba a tsaye da haddi na zina sai in akwai shaidu guda hudu wanda tabbat kowa daga cikinsu ya ga mazinata kamar turmi da tabarya ba an tashi ba ana sa wando ko tana ɗan mazani baba ko kuma an yi abu kamar a'a sai abin da ya zama to tabbat yanzu tun da babu wannan shaidu sai a nemi mene a nemi yardarta amincewarta ta tabbatar da hakan ita kuma in mai tsoron Allah ce ta san abin da yake kanta in ta yi za ta ce ta yi in kuma ba ta yi ba za ta ce ba ta yi ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi waqdu ya unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumuha muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa hadha lafzul li muslim wannan lafzi na imam muslim a cikin abin da zamu fahimta wannan hadisi kan cewa haddi na musunaci idan ya zama to katangagge ne shi ne a jehe mutum har sai ya mutu yadda cikin shi ya ɗanɗani daɗin zina haka kuma zai ɗanɗana azaba ta duwatsu ko ina kuma inda ana haka nan da musuna ta ba su sha ba da zina ta rage ba kamar yadda ta yaɗu ba a wannan zamani namu ta zamanto ruwan dare har ma ta zama to kawa bal ma kai da baka zina kyamaka ake lokacin da al'amura banna ta zama to ita ce dacewa ita ce abinda za a yi murna kuma bin gaskiya sai zama to a sabanin haka ne shi kuma wanda bai taba zina ba bai taba aure ba yayi zina shi kuma bulala dari ake mishi قال المؤلف رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنسى من حديث دقى عبادة بن الصامت وان يردع الله تكارة تبتا قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال وان سيرا يا الله دا أمن شاء الله سكارة تبتا قريش يتي خذوا عني خذوا عني kurka daga gare ni kurka daga gare ni kenan ku saurara ku riki hukunci da zan faɗa mu faƙar ja'ala Allahu lahunna sabila tabbat Allah maɗaukaki ya sanya musu tafarki wannan kuma ya zo ne ƙalƙashin faɗa Allah maɗaukaki da yake cewa wallati ya tira alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alu Allahu lahunna sabila farkon musulunci kahin wannan ayoyi na haddi su bayyana idan mutum aka tuhumi matar shi ko aka tabbata matar shi ta yi zina wa iyazu billah aka shaida lalle ta yi zina maimakon a tsaida mata haddi a hudda ta zamanto ya kore ta da gida sai Allah ya ba su dama su zamna a gida har sai in sun mutu ko kuma Allah ya ba su wata munuha wata hanya daban ta huta to sai wannan mazala sallallahu alaihi wasallama da aya ta haddi ta bayyana kyanwa cewa idan suka yi aka shaida to jehewa za a yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anni khudhu anni ku rika daga gare ni ku rika daga gare ni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila tabbat Allah madaukaki ya sanya musu tafarki hanya ko kuma wani hukunci albikru bil bikri jaldu mi'a saurayi da budurwa wanda ba su taba ba aure suka yi zina bulala ɗari za a kowa za a mushi wa nafiyu sana kuma a nisatar da su tsawon shekara guda wa sayyibu bi sayyibi kuma wanda ya yi aure ya taɓa aure da mai aure jaldu mi'a war rajim bulala ɗari za a wa kowa kuma daga ƙarshe a jihis wannan shine hukuncin mazinata masu aure wancan kuma hukuncin wanda suka yi zina wanda ba su da aure ga tafarkin da Allah maɗaukaki ya sanya musu rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa ana bi huraira radiyallahu anhu qala amma yanzu menene turawa masu neman yancin mutum su kuma karya ce ba gaskiya bane ba sai ce ai yancin su ne na su ji daɗi su biya shawas haka suke ce na daga cikin yanci biyan shawa biya shawas sai dai bi san ba wanda ya halarci mai shawar shi dora wannan doka. قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce ata rajulun min almuslimina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya rasulullah inni sanaitu abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce wani sahabi wani mutum ya daga cikin musulmi idan sahabi ne ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fil masjid alhali manzo Allah sallallahu alaihi sallama iya masallaci fanadahu sai kirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kala ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ta'adduban ne sabai ba sa kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan shi sai da annabci da manzanci ko kuma su mai alkunya da abul qasim inni zanaitu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni nayi zina fa a'rada anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kauda kanshi game da shi fatanaha wannan mutum hallau sai ƙara gulgusowa tilqa a wajhi bangaren inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karkata huskar shi wa qala ya rasulullah inni zanaitu ya ƙara hudi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni nayi zina saboda abun baya da dadi wa arada anhu hallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda kanshi bai kula da shi ba hatta sanna zalika alai har sai da biyan taso biyu hatta sanna zalika alaihi arba'a marrat sai da ya so hudu ya biyanta mai wannan magana ya ce ni na yi zina na yi zina sai da ya haɗi so hudu falamma shahida ala nafsihi arba shahadat lokacin da ya wa kanshi shaida shaida guda hudu da'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye shi faqala abika jununun kana da tabin hankali ne kai mahaukaci ne abika junun kana da tabin aljini ne kala la wannan mutum ya ce a lahiya ta garo ba mahaukaci ba ne fahal ahsanta ya ce ka taba aure ka taba katanguwa kala na'am ya ce e wa kala nabi sallallahu alaihi wasallama idhabu bihi farjumuhu Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tafi da shi ku jehe shi. Duba ku gani mutum ne wanda tsananin tsoron Allah shi ya yi kuskure ya aikata abin da ya zama to sabon Allah ne, amma kuma bai yarda ba ya gamu da kumyar lahira gara a tsarkakar da shi a nan duniya. Sabanin yanzu za ka ji mutane da yawa za su musamman ma mata, ya ce ai da kumyar duniya gara kumyar lahira. kuma wannan jahilta ne ba su san ba menene kumiyar lahira da ba su faɗi ba kumiyar lahira shine mutum Allah ya sanya mutum cikin wata jahannama ya dawwama a ciki bayan ya kumetar da shi gaban duniya gaba daya tun daga Adam alaihissalam har ƙarshen wanda za a yi ya mutu kowa sai ya ga laihinka kowa sai ya ga alkhairinka sai dai Allah madaukaki da suturar shi da gafarar shi ya ma gafara ya suturtar da kai muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wani abdullahi bin abbas na radiyallahu an an samu wani hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kana yace lamma ata ma'iz bin malik ila nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ma'iz dan malik ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallama kana lahu la'allaka qabbalta aw gamasta aw nazarta ya faɗi yayi zina yayi kaza manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a mai yiwa kabbalta kawai sumbanta ne kai auga masta ko kuma a dan kyahuta ce kai au nazarta ko kuma kallo ne kai amma duk da haka ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a tabbat la yazna kuma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne umarni aka je shi aka tsarkakar da shi daga wannan rawahul bukhari imam bukhari ya karantar da mu wannan kuma na nihin cewa haddi ba a tsaye da haddi da shaku inda al'amari ne na haddi to dole ne a tabbatar da abin ya tabbata shi yasa Allah madaukaki ya sanya haddi ba a haddi na zina sai an tsaye da shaidu guda hudu abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عليكم السلام
أشهد